بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يومنا 19 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya daidai da a lissafin 1 ga watan mi shekara ta 2021 miladiya muna karatu a cikin littafin al'aqidatu tahawiyya wallafar al'imamu abu ja'far ne tahawi rahmatullahi alaihi al'imamu tahawi rasuwa shi 321 allah gafarta mashi wanda wannan shine darasinmu na goma kuma insha Allah shine darasi na ƙarshe a cikin wannan jerin giya za mu tashi gabata 88 inda yake cewa wa kullu shay'in yajri bi mashi'ati Allah ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلبت قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا الإمام الطحوي وكل شيء دكنا كومي قباء يجري بمشيئة الله تعالى yana gudana ne a bisa nufi na Allah duk abin da ya faru da duk abin da yake gudanuwa yake faruwa yana faruwa ne a bisa ganin dama da nufi na Allah wa ilmihi da kuma iliminsa wa qada'ihi da hukuncin shi wa qadarihi da kuma qaddar shi kamar da muka cewar qaddara sirrullahi ta'ala a galabat mashi'atuhu almashi'ati kullaha bayan nan nufin Allah ya gallabi dukkanin a mashi'ati gabaɗinsu wato ganin daman Allah yarin jayi ganin damar komai da komai gabaki ɗaya wa galaba qada'uhu haka hukuncin Allah ya gallabi alhila kullaha wato galaba qada'uhu alhila kullaha haka hukuncin Allah wato yarin jayi dubaru gabaɗinsu babu wata kamar muka yi cewa la haula wala quwwata illa billahi la la hilata li ahadin wala harakata li ahadin wala tahawwula li ahadin amma asiyatillahi illa bi ma'unatillahi wala quwwata li ahadin ala iqamati da'atillahi was sabati alaiha illa bi tawfiqillahi da haka haka nan ma galaba qada'uhu alhila kullaha wato hukuncin Allah ya shallake yana gaba da duk wasu dabaru gaba su yaf'alu ma sha Allah yana aikata abin da ya nufa da ya aikata wa huwa ghayru zalimin abada shi Allah har abada har duniya ta nade ba azzalimi bane wala yuzlimu rabbuka ahada naka Allah bai zalunta koma kowa da haka wannan ya daga cikin akidoji na halsunna ta ƙaddasa an kulli su'in allah ya tsarkaka daga dukkanin wani abu da yake mai muni wa hainin haka allah ya tabbata daga halaka shine hayin alhalak wata nazzaha an kulli aibin haka allah ya tsarkaka daga dukkanin aibu wa shainin da kuma dukkanin wani muni la yus'alu amma yaf'alu Allah ba a tambaye shi game da abin da yake aikatawa wahum yus'aluna sa'annan kuma su su ake tambaya Allah ba a tambaye shi don me kai kaza wanda mun ji hukuncin wanda ya tambaya din tunda an ce la yusalu to wanda ya tambayar mun ji hukuncin shi a baya da haka Allah ya tsarkaka daga dukkanin wani abu halaka da muni haka ya tsarkaka daga dukkanin wani aibi wa shainin da kuma wani abu da yake mai muni la yusalu amma ya fa'alu wahum yus'alun al'anbiya aya ta 23 malam ya ce wa fi du'a'il ahya a cikin addu'a ta matattu wa sadaqatihim addu'ar da ake waɗanda suka mutu wa sadaqatihim da kuma sadaqa da ake masu manfa'a wannan yana amfani lil amwati game da su a matattun to amma idan an yi addu'ar ko sadaka din a bisa yadda ya kamata an yi su a bisa sunna kamar da Sheikh Uthman ibn Fodi yake bayyana a cikin littafin wasiqatul ikhwan litabini dilalati wujubi ittiba'il kitabi was sunnati wal ijma' da haka addu'a ga mamata da kuma sadaka manfa'a tana amfani lil lil amwati ga matattu to amma da sharadin idan ba a tara mutane ba a ce za a yi sadaka uku ko sadaka tara ko ta arba'in ko ta shekara to idan aka yi ta kawai a sadaka haka nan da niyya mai kyau a bi hanyar da ya kamata to wannan sadaka tana tasiri sannan kuma a tana amfani bayan ya ce wallahu ta'ala ya stajibu da'awat Allah maɗaukaki yana amsa addu'o'i wato kiran da ake Allah yana amsawa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an da haka ummatul ijaba da haka Allah yana karba addu'o'i wa yaqdi hajati sannan har yau Allah yana biyan bukatu wato amma yujibul mutarra idza da'ahu yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa wal ard da haka Allah yana biyan bukatun bayan shi wa yamliku kulla shay'in Allah yana mallakar komai da komai komai mallakin shi ne shine yake da komai wala yamlikuhu shay shi kuma Allah babu abin da ke mallakar shi amma shi yamliku kulla shay'in yana mallakar komai komai shay wala yamlikuhu shay'un shi kuma ba wani abu da yake mallakar shi wala ghina anillahi ta'ala tarfata ayn babu wanda zai wadatu daga Allah daidai kyaftawar ido wa manistaghna anillah wanda ya nemi wadatuwa daga Allah darfata ayin kyaftawar ido to faqad kafara to wannan ya zama kafiri dole mutum zai nemi taimakon Allah dole mutum zai nemi agaji na Allah wasara min ahlil haini to sai mutum ya zamo cikin wato ahlul halak shine cikin mutanen da suke halakakku wallahu yaghdabu malam zai kawo wasu siffofi na Allah malam ya ce wallahu yaghdabu Allah yana yin fushi wa yarda sannan kuma Allah yana yarda to mu halu sunna muna imani da cewar Allahu yaghdabu Allah na fushi wa yarda kuma yana yarda la ka ahadin min alwara amma da fushin da yardar duka wannan ba kamar ɗaya daga cikin halittu ba da fushin Allah da yardar la ka ahadin wato min gairi tashbihin wala tamthilin wala ta'tilin duka laysa ka misli shay'un wa huwa samiul basir babu wani ta'awili da za a yi akan wannan wa nuhibbu ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mu sunna salafiya muna son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wala nufrita fi hubbi ahadin minhum sannan mu kam ba ma zaƙewa ba ma wuce gona da iri ga sanda muke maɗaya daga cikinsu sahabbai kan muna ƙaunarsu amma ba ma zaƙewa mu wuce gona da iri ga shi sanda muke masu ɗin la na tajawazul hadda fi hubbi ahadin minhum da albani ba ma wata haddi ga sanda muke masu fa yadda ilahumul isma sai mu ci sahabbai ba sa kuskure kamar da shi'a ke faɗa game da ali radiyallahu anhu da wani shi daga cikin manya-manyan jagorori wala nafta barra'a min ahadin minhum sannan ba ma yan baran-baran mu ce babu ruwanmu da sahabiwa ne la hubbus sahabati kullihim li mazhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu inji yawan timi a cikin lamiya da haka ba mu cewa ba ruwanmu da sahabiwa ne kamar da rafida suke yi wa ahlus sunna yuwalunahum jami'an ahlus sunna suna san suna kaunar a sahabbai gabaɗinsu suna jibintar suna ƙaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa yanzilunahum manazilahum haka ahlus sunna suna barin sahabbai a matsayinsu allati yastahiqunaha bil adl wanda suke cancanta matsayinsu na al'adil adalci wal insafi adalci labil hawa ba da son zuciya ba wata asub ko kuma ta'assubanci ko kungiyanci wa nubghidu man yubghiduhum sannan muna kin wanda yake kin sahabbai la yuhibbuhum illa mu'min wa la yuhibbuhum illa munafiq faman ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah wannan sune sahabbai wa nubghidu may yubghiduhum ahlu sunna muna kin masu kin sahabbai da haka kowa zai ki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama to ya sani cewar zamu ki shi har sai ya zo ya tuba ya dawo yana kaunar yana jibintar sahabban nan na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da haka muna kin dukkanin mai kin sahabbai wa bi ghairi alkhairi yadhkuruhum wanda yake ambaton su ba da alheri ba wala nadhkuruhum illa bi khairin to mu kan su hawi ba ma ambatan sahabbai sai da alheri wa hubbuhum dinun san sahabbai addini ne wa imanun haka imani ne wa ihsanun haka ihsani ne wa bughduhum kufrun kin sahabbai kafirci ne wa nifaqun haka munafunci ne wa dogoyarun haka karkacewa ne mamu tahawi kenan ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم sannan muna tabbatar da khalifanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama awwalan li Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu farko muna tabbatar da wannan khalifanci ga Abu Bakar Allah ya kara masa yarda wanda rasu a shekara ta goma sha uku bayan hijira tafdilallah wato wanda ya fi su fifiko wata ƙadiman sannan kuma ana gabatar da shi ala jami'il umma akan sauran al'umma lakin na masiddiqu minhum afdalu kenan wa qul inna khairan nasi ba'da muhammadin wa zirahu shine abubakar wa umar thumma uthman arjahu sai uthman wa rabi'uhum na hudun shine khairul bariyati ba'dahum shine aliyun haliful khairi بالخير من جه وإنهم للرحض لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح شيني على جميع الأمة تبين أبو بكر ثم عمر ثم لعمر ibn al-khattab sannan mu ahlus sunna muna tabbatar da khalifanci bayan manzon Allah ga Umar wanda shine khalifa na biyu wanda rasu a shekara ta 23 bayan hijira radiyallahu an thumma li Uthmana sai kuma ga Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wanda rasuwarsa shekara ta 35 bayan hijira thumma li Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sannan kuma muna tabbatar da khalifanci ga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wanda rasuwarsa shekara ta 40 bayan hijira wa humul khulafa'ur rashidun sune al khulafa'u ar-rashidun kalifofi shiryayyu wal'a'immatil mahdiyun da kuma jagorori masu haskaka wa mutane hanya masu shiryar da al'umma yasa annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu alaiha bin nawajid da haka gabatar da Uthman kan Ali wannan wani abu ne da ya zo daga baya yasa ibnu Sheikhul Islam ibnu Taymiyyah a cikin al-aqidatu al-wasitiyya ya raddi akan wannan malam ya ce wa anna la'asharata allazina sammahum rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa basharahum bil janna su wato guda goma nan sahabban nan guda goma waɗanda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya masu bushara da aljanna nashhadu lahum bil janna mu sunna muna shaida cewar yan aljanna ne alama shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar inda annabi ya ba da shidar cewar yan aljanna ne wa qawlul haqq da haka zancen annabi da gaskiya ne wannan sahabbai guda goma وهم سني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح وهو أمين هذه الأمة والنايك ملك بيد أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين waɗannan kamar da zuwa cikin hadithi waɗanda annabi ya dunkule sahabban nan guda goma da wannan hudun da kuma su waɗannan guda shida duka muna shaida cewar 'yan aljanna ne wa man ahsana alqawla fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wato wani ne yafi kyawun magana game da wanda wanda game da fi ashabi rasulillahi game da a sahabban manzan Allah ya kyautata yi magana mai kyau game da sahabban annabi wa azwajihi dahirat da matan annabi da suke masu tsarki min kulli danasin daga dukkanin wata dauda wa zurriyatihi da kuma zurriyarsa almuqaddasin masu tsarki min kulli rijisin daga dukkanin wata ƙazanta to faƙad bari'a min nifaƙi mutum ya kubuta daga munafunci wa ulama salafi min sabiqina malaman salaf min sabiqina daga cikin magabata wa man ba'dahum da wanda suka biyo bayan su daga cikin tabi'ai mu ahlus sunna a wajen mu ahlul khairi ne wal athar ma'abota alheri ne wato ma'abota aiki ne da hadithi ma'abota alheri ne kuma masu aiki ne da hadithi wa ahalil fiqhi wanda suke wato malaman hadithi kenan wa ahalil fiqhi haka su ma malaman fiqhu wan nazar da masu bincike la yuzkaruna illa bil jami' wato ba a ambatansu sai da alheri wa man zakarahum bisu duk wanda ya ambace su da muni ko ya ci mutuncinsu ko ya zage su fa huwa ala gairi sabil to wannan bai a hanyar daidai ya saba mata farkin ahlus sunna wala nufaddilu ahadan min al awliya sannan mu ahlus sunna ba ma gabatar da ɗaya daga cikin waliyai ala ahadin min al anbiya akan ɗaya daga cikin annabawan Allah alaihi salamu wa naqulu mu cewa muke nabiyyun wahidun annabi daya afdalu min jami'il awliya yafi waliyai gaba ɗayan su ma gaba ɗaya duka to ne shine malamin faɗa cewar ba za a gabatar da wato waliyi ba akan annabi wani uminu bima ja'a min karamatihim sannan muna imani da abin da ya zo min karamatihim daga karamomi nasu wa sahha an thiqati a wanda kuma inganta daga amintattu min riwayatim daga ruwayoyi to duka wannan muna imani da abin da aka ruwaito na karamomi da Allah yake karrama yake karrama su da su wa nu'minu bi ashrati sa'a sannan mu ahlus sunna muna imani da ashirat sa'a wato alamomin tashin kiyaman nan muna imani da su min khuruji dajjal tun daga fitowar da dujar zai yi wa nuzuli isa ibn maryam alaihi salam minas sama da kuma sabukarwar da isa dan maryam zai yi daga sama to duka manna akwai hadithai mutawatirai da suka zo akan wannan da haka muna imani da wannan gaba daya minas sama'i ayyu yassir Allahu li to wa nu'minu bi tulu'i shams sannan muna imani da fitowar rana min maghribiha daga mafadarta wa khuruji dabbatil ard da kuma fitowar wannan dabba da za ta fito daga ƙasa min mawdi'iha wato daga inda aka ajiye ta shine akhrajna lahum dabbatin min al-ard tukallimuhum din nan sai malam yace wala nusaddiqu kahinan ba ma gazgata boka wala arrafa sannan ba ma gazgata dan duba wala mai yadda'a yadda'i shay'an yukhalifu al-kitaba wa sunnata wa ijma al'umma sannan ba ma ba ma gazgata duk wanda ya da'awar abin da yake saba wa qur'ani ko sunna ko ijma'i shi ma nan ba ma gazgata shi wanaral jama'a haqqan wa sawaban wal furqata zaigan wa azaba wanaral jama'ata muna ganin haduwar musulmi wato jama'a shine ma kana alaihi rasulullahi wa ashabuhu abinda annabi yake akai da sahabbansa wato alfirqatun najiya waɗanda suka haɗu ɗa'ifatun min ahli hadith wato gungun malaman masana mabiya hadifi wa manittaba'a sabilahum min atba'il madhahib da wasunsu wato muna ganin waɗannan haƙƙan suna akan gaskiya wa sawaba sannan suna akan wato abin da yake tabbatacce wal furqa ita kuma alfurqa rabuwa zaigan wannan karkata ce wa azaban sannan kuma wannan azaba ce ba alheri bane wa dinullahi fil ardi was sama'i wahid addinin Allah a ƙasa da sama addini ɗaya ne inna ad-dina 'inda Allahi al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal min wa huwa dinul islami shine addinin musulunci shine kadai addini qala Allah ta'ala Allah ce inna dina inda Allahi islamu haka yace wa raditu lakumul islam dina na yarda muku da musulunci matsayin addini haka lalle addini a wajen Allah shine musulunci wannan suna gwada cewa addini kadai shine addinin musulunci to shi wanda wannan addini namu na musulunci wa huwa bainal guluwi wa taqsir yana tsakanin zaƙewa wa taqsiri da kuma gazawa to yana tsaka tsakiye ne ba a zaƙe ba sannan ba a gaza ba wa bainat tashbihi yana tsakanin kamantawa wa ta'dili da ƙaryatawa wa bainal jabri wal qadar da kuma tsakanin jabariyawa da kuma kadari wato kadariya wa bainal amni wal iyas haka tsakanin amincewa wal iyas da kuma fidda tsammani fa hadha dinuna da haka wannan shine addinin mu wa atiqaduna zahiran wa batinan wannan su ne aƙidunmu zahiri da kuma baɗini wato a bayyane da kuma a ɓoye wannan su ne aƙidojinmu muka yi amansu wa nahnu bura'a'u ila Allah ta'ala muna baran baran ga Allah min kulli man khalafa alladhi dhakarnahu wa bayyanahu akan dukkanin wanda ya saba ma abin da muka ambata muka bayyana shi anan wa nas'alullaha ta'ala haka muke roƙon Allah ayyu tabbitana alal iman Allah ya tabbatar da mu akan imani wa yaktima lana bihi Allah ya cika mana da shi ya samu cika da shi wa ya'simana min al ahwa Allah ya tsare mu daga son zuciya al mukhtalifa wal ara'il mutafarriqa da ra'ayyuka wanda suke suke wato masu al mutafarriqa da suke raba al'umma wal mazahibar radiyya da mazhabobi wanda suke masu wari masu muni mithlu al mushabbiha karamar mushabbiha da mu'tazila da jahmiya da jabariya da qadariyya wa ghairihim da ma dai wasu su mamu ahmad bin hanbal yake cewa dinun nabiyyi muhammadun akhbaru نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار ما يتي من الذي خالف السنة والجماعة دكون da ya saba ma sunna da jama'ar musulmi wa halafu dalala sannan ya goyi bayan bata to shi ma wannan wato ba mu kenan babu shi muna baran baran da shi mana cewa nahnu minhum bura'a shi ma ba mu ba shi wa hum indana a wajenmu wato dalalun wannan bata ne wa ardiya haka kuma kaskanta ne wa billahi ismatu wat tawfiq ga Allah ne dacewa da gamdakatar wannan shine karshen wannan littafi mai albarka na alaqidatu at-tahawiyya abinda muka karanta maka daidai Allah ya ba mu lada kusa kure Allah ya gafarta mana ya shafe su abinda muka kuskure na saboda karancin fahimta ko iyawa to ubangiji Allah ya fi sannan kuma littafin nan mu yi kokari mu haddace shi domin littafin da yake mai matukar amfani sosai ga dalibai ana muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh